Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iya, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60, Dutsen ma by Matazurot, Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Allah ka bada ikon sauraro lafiya a min akar makon Allah bismillah. قد سيد المكار ونوره وفيده المدرار فهل على العلوم والمهار فعلينا المرام والعوار يا ربنا وسعت العباس وكره ونوره الإبراس وسع قلوبنا بخير الجامة والله وعدنا بنور الأمة يا ربنا يا سيد السماوات بنور اليوم السماوات يا ربنا بخير الخلال ومن بخير الأهوال وكالنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الدير يا ربنا بخير بخير شيء ومن بين عليه فجر شيء لئن لنا العزيز والجبال فإذا الجنون والجبال وجعلنا القنوت والنور وانزلنا الأذغان والغيول أنا بتركنا القليل وكرار النور الجميل فأنا الرحيم والليل للنمر العليم صلاة وسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين التشريع صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ذلك المستقيم وعلى اله حق قدره والإجابة العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهدل والفاتح بجبلة الكافي لنا بالزرع الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shi kadai biya hawala ba a yi shi ba gode da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halar so yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi ba ya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuwa da ikra إذا ينال الرب بالتعطيل
ولازم الحضور شيخ رضي الله عنه يتكب رجاء من أسل التاج هو العدد بما أوامه كان عدد يجي إذا ذاك لازمي كيف أن زما يندوك قداما كيف نقصد على الشعب وندا ذاك فاكمان كاد الله أسلك تنكو يجي كيف لازمي على الشعب الله والسكون da nutsuwar zuciya ko halarci Allah ko zuciya ta nutsuwa gaban Allah kar ya zama ana zaune ana zikiri amma zuciyar ka tana shago ko tana gida ko kuma tana wani gaba shi ake yadda jikin ka ya zauna ya ko ana son nan shi to ya zama zuciyar ma tana gaban Allah domin kamar yadda aka saba yi shi ne shi wato saƙon bawa ne zuwa ga Ubangiji shi to bayan ya ƙari Allah ba ku kala yi turo saƙon sa kuma zuwa ga bawa ne. To dai ya zama zuciyar ba ta wani an turo saƙon shi ke nan. Wanda ya fi ƙarfi zai karɓa. Wani na karɓar wani ko a lokaci da ya karɓi na shi kuma ya karɓi na wasu. Saboda hankalin sa yana wuri, nafsin sa na wuri, ƙalbin sa na wuri, hankalin sa na wurin ruhin sa na wurin asirin ruhin sa ma na wurin wato zuciya ta ba ta wurin ballar na hankalin sa sura ta idan wariji ya zo a ina zai saura dama a zuciya zai saura sura ta wanda ya ba da zuciya ta yi sallama Allah kan sa baki daya sai ya karbi na shi kuma ya karbi na ka kashe zai ka zo kai kayan aikin shiri kai ta samun lada ba ka da shi shi ku wanda ke cikin wannan daira ta da yake ne maganar kusanci da Allah domin duk abin da bayan ke nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamun kima waɗanda suka ga wannan dariga da sharadin barin amincewa makarin Allah so da ka ɗauko mutum ya rinci da wannan bayani shi su ya ce Allah annuri to ne yake nema sai ya nemi sharadi ci gaba a cikin Allah ko da yaushe ko da ka ce so dan za a yi daji a nazo a sha turare a tara hankalin ruwa a aje zuciya gaban Allah yayin da aka gama zikiri aka yi barci yin shi kuma Allah sai ya alkuku to shi ke na ruwa shi ma sai ta
كذاك خلوة haka nan yawan rabuwa da jama'a mutum koma gehe تعين بها tana taimakon muridi kasa nafsi wani lokaci wato ba wai mutum ya zuke kurin na lazi ko wajiba ko shirina a a shiga halwa ko kuma riyaba shi ma yana janyo nafsu ta mutu domin ita nafsu tana so da'iman a shiga cikin jama'a a yi gadara a nuna isa a yi ƙarya a yi lagunci a yi kuma to ka ta kuri ka kamar kare ka sa mata sarka a ɗaki ta kuri tana so ta fito ta yi ƙarya a wajen rana to ita kuma in ta kumbura wato wannan kumburin in yi yawa shi ke nan sai ta mutu shi ke zan yi mutuwa shi ne dalilin da ya sa bayan Allah ke yi halwa shi halwa din ya samo asali daga halittar ɗan adam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ci annabi Adam sai da ya kuma kasar da aka kwaba din ta tsuru tsawon kwana arba'in to kamar halitta annabi Adam sannan lokacin da annabi Musa ya addu'a cewa Allah idan ka halakar da Fir'auna ya gaya wa bani Isra'ila su tsaya shi addu'a Allah ya halakar da Fir'auna in Fir'auna ya halaka zai zo musu da littafin da zai nuna musu halatta haram zai zo musu da littafi daga Allah to lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna annabi Musa ya roƙi Allah littafi Allah ya ce ba zan ba ka littafi ba sai ka yi azumi cikin halwa tsawon kwanaki talatin a cikin watan zulhida shi wannan watan da muke ciki annan musa yi azumi kwana talatin ba wai ya ci abinci da asibari da magarba da shawuwa ba tsawon kwana talatin din ba shi ba ta haka yi bayan ya ƙare zai zama na gafi da rafi suka ce wata yi afuwa shi sai ana kuka ce masa muna jin ƙamshin almulku daga bakin ka amma da kaje da baki yanzu ba ma ji kuma ya ƙara sa wani da yarda da Allah ya ce masa wannan warin bakin da kai na azumin kwana talatin mala'iku na da suka ce maka suna jin ƙamshin almulki ni kuma ya fi almulki daɗin ƙamshi a wurina sai da ka koma ka ƙara kwana goma in kai kwana goma ka ce a tsaki ka zo min haka shi ne asalin dalilin da ta tura ce halwa kwana arba'in kuma a halwa annabi ba da ganin mala'ika surat a cikin halwa tura ce samun wari zafin ilahiyya ilmi wanda yake na duni daga Allah a halwa ake samu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a cikin hadisi yake cewa man akhlaqa lillahi arba'ina sabahan ظهرت منازل الحكمة من قلبه على لسانه duk mutumin da ya karkace zuciyarsa kwana arba'in bai karya ba bai ci haramun ba bai ji haramun ba bai ji haramun ba bai yi wani a zuciyarsa ba bai aikata wani abu na kuskure ba bai je wurin bangaren ƙafafuwansa ba cikinsa bai ɗauki haramun ba kwana arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce hikima za ta kullo daga zuciyarsa akan harshen shi yasa idan su ya suka magana ba ne iya gane wa sun su jikin saboda ba sun nemi abu ne da tsarki da azumi da nawon hudu da kiyamun launi suka nemi Allah suka samu Allah sai da ka wanda bai azumi da ya kwana yana bacci ya ci haramun ya kunshi an ba zakka ya handame bai ita karanta jahirin ma'ani da wallahi ko dai karanta larabci kawai amma akwai wuraren da in ya zo ne kauce ba da wuri dan ba za su fasaro ba domin shi su zarga la a cikin ƙarfi ya yi su suna ka ba za su taɓa warwaruwa ba sai da mai ƙarfi kuma to asalin har da ke da shi fa a ƙur'ani Allah ya rabu da ke gaya mana wa wa'adna musa talatina laylatan wa atmamnaha bi ajrin fatammu ne ya ta bari arba'in laila bayan ya yi kwana talatin shi mata wujula yi asuwa shi Allah ta warka ta ala ce warin bakin nan da kai na azumi ya ji daɗin gari ne da wannan mulki baki da kai ka je ka ƙara kwana goma annabi Musa ya je ƙara kwana goma shi watan zulhijja shi ne dalilin da ya sa bayan Allah suke yin halwa kwana arba'in duk mutum da ya wannan ko zai samu amma ba kowa ba ne zai iya kwana arba'in ba bai ci ba bai sha ba ka ci abinci da asibari da magarba kuma ka sha ruwa in za ka iya ka haɗa kwana uku wani lokaci kwana bakwai wani lokaci kwana sha biyu haka haka har Allah ya ka shi da mu dabu ya mutu ya ce sai ne shekara guda yana cin rabin gurasa duk wata zai kira mai gurasa ya kwalkwali ya kwalkwala da duk wata haka yake sannan ya dawo ya kodin shekara guda yana haka sannan ya dawo shekara guda yana cin rabin gurasa ba ruwa sannan ya dawo shekara guda yana kwalkwalar ruwa ba gurasa sannan su su ne dawo shekara guda ke ci ba bai sha ba ba ɗin kai ta bai saka ba to shi sa in sun yi magana wanda ba su ba sai hankalin da sun tashi da za ka ga hanyar da suka bi da irin abubuwan da suka sha ba irin kai da bukata ba ba irin yunwa da suke ba ta ɗauka ba wani lokaci na har mutum sai da zai dawo za ta lokaci ne ba sai da wahala to sannan hikima ta zo a zuciyar sannan sai su faɗa abu almajiran da su rubuta kamar da zai biyani sai biyani ya sani saboda ƙarfin zuciyarsa da irin ibadar da yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tun yana matashi tun yana shekara ta kai bara bauta ne shi ya yi shekara ta bakwai ya haka ce Qur'ani ya sa ibada Allah a gaba shekara ta goma sha bakwai ya zama mufti a ƙasar su ko daga ina wurin ba ke zuwa amsa neman fatawa shekara ta ashirin aka yi masa aure shi ya yi saurara ba da ya ga iyayen da sun rasu ma sun yi wata kima ta saki uku ta ce dan ne ya ce saboda zan cutar da ke in kika zauna da ni ta ce wani irin cuta ya ce saboda ni ba na jin daɗin abinci balle in ce ki dafa mu ba na jin daɗin abin sha balle in ki kawo ba na jin daɗin bacci ba na jin daɗin zama da kowa ballantana mace in na zauna da ke za ki cutu ta ce sai ki zama to me yasa ka shiga wannan hali ya ce dalilin da yasa na shiga wannan hali abu ɗaya ne, kuma ba abin da zai fitar da ni cikin wannan hali sai abu ɗaya ta ce menene wannan abu ya ce shuhudin zatin annabi a fili ba a bacci ba yanda manyan wani ke ganin annaba a fili ba a bacci ba sai ran da na gani sannan zan ji daɗin kwanciya sannan zan ji daɗin zama da mutum to kuma sai da bukatar ta tafiya sannan ne ya sayi bayi su sai da mubaraka da sai da mabruka ya yanta su ya aure su sai ta haifu bi Muhammad al-Kabir sai ta haifu bi Muhammad al-Habib jikan su ya zo nan shekaran jiya ko sai da haka Sheikh Jani ya san yana ɗauke da wannan sarki ya ɗauki alƙalami ya rubutu tashin hankali da wurin malamai dan an dinga rigima kenan kullum su ce ya ce kaza ya ce ce ya ce kaza sai ma sai Jani bai rubutu ba to da shi ko sai an lara ne da ya haka idan ya duba Qur'ani ya ga aya mai nauyi sai ya ga shi da shi sai ya ce aya kaza da Allah yake kaza malamai da ya yi maganganu a kanta sai sai Jani ne suka ce sai ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza shi akwai rasulullah ne za ku ce sai shi ku yanci ko saurara ka da ku ce ya faɗi in ya faɗi sai ya rubuta haka hadisai shi ne aka fara aka yi jawahirul ma'ani daga ciki akwai tambayar da yake biyani ya ce masa Musa da Allah tabaraka ta'ala ya ce da Allah Musa ma fi ka da yayin da ya Musa sai ce ni a fara aka yako an ya wa abu shiga ala da ni wa ni jama a rubu ba aka ce an ya haya musa falamma alqiya ka tanu ka anna hajjani Allah mujra wa lam yajid sai ya Allah ya yi kusuri mashi ya aka annabi musa a matsayin sa na kalimatullahi fi ardi wa samaihi a zamanin sa ba kamar ya ga annabi haruna ya ga annabi shu'aib shi ne khalifan Allah a duniya duka amma da yasa da yake kan da ta zama shi ya yi tsorata alhali yana gaban Allah ya yi shi a rubu dan Allah ya ce shi yana baka tambaye wani malami ka wallahi da kai da kai kan da shi ne ba da Allah mun yi ko a gaban dan gona dan sai mu ce sai a ko kai da wani kudu ba sai mu ci je ce shi ya Allah ya ce ba mu ci je da guda ba kajan ni in ki kai ya guda yana ganin sunayen Allah a cikin halittar Allah yana ganin abba a masjidin ya yi tsoro ba ubangijin masjidin ya yi tsoro shi ya sa da ya shiya wani ya ce ya mu sa in lula ya kama da zayyar murtalo su kama kai shi da zama shi alu da harabi ta ga da ita yi tsoro da ya yi haka sai da ka ba masjidin ya yi tsorata ba ubangijin masjidin ya yi tsoro sai ku yi da sa a karkar tsoro mu a gaban mu ba a tsoro shi ita kuma shi ya kawai sai da ka gane irin wannan tafsirin in ba sai ku gano ba in ba waye za ka tambaya wannan ya baka wani abu sai muka ga ai mutum ya ce fatiya shi ya yi to sai da ka ya ga ka ce zuciyar ba a kuma ji ta harka sala ya zuba hakki a ciki to wannan hakkin ne aka tara irin maganganun shi ne aka yi jawabirul mahani shi yasa yake da wahalar karatu da ma idan mutum zai duba yi kokari ya sami irin wannan kwanaki yana yana cikin azumi ka samu kwana arba'in ba kai kulma ba baka ci haramun ba baka ga haramun ba baka ci haramun ba baka taka haramun ba baka shafa haramun ba baka shi na haramun ba ba ka komai sai ibada sai ambatan Allah ka ɗauko zuwa da ma'ani billahi da yuruwar masu ta kashe su jami'a ya ji ƙarfin halitta a nan a nan wani shi jami'a ya ji ƙarfin halitta da ka ba zai ƙara aure da ba ta zance shi ba amma saboda zulmin yayyawa zulmatun ba da wafo da ba da idza akharaja da hular ya kadi ya riha wa man lam ya'lam la wa nuran kama da hulul to wannan ne shi ne yake kawo rikici tsakanin su bai bayan Allah in su magana sai hankali ta ci a ce kaza da za a yi hakuri a yi irin azumin da suke a yi irin ibada da suke a cikin zuciya da suke cikin zuciya ba kulli ba komai a ciki kowa ma ana sai to da sai kaga ana fahimtar magana to amma dama ba hanyar da ilimi ne bace shi ne dalili to Allah ya tsare wannan shi ne dalili yana da kyau a saba da halwa ita kuma halwa kala biyu akwai halwa da ake yi a kulla daki baki daya akwai wanda ake yin ta kuma ba wai za a kulla daki ne a mutum ne zai kulle zuciyarsa ga za a cikin jama'a amma halwa da duk maganar da bata shafi ka bakar ka saba duk maganar da ka ji bata dace da kai ba ana fara ta ka tashi ka bawo wannan ma halwa sai kana da wahala wannan
تعين بنا to idan mutum ya haka za ta taimake shi tsawon lokaci za ka ga zuciya tana samun haske kana samun abubuwa kai ma kana samun sako kana samun ilhama kana samun abubuwa ga su nan duk abubuwan da ake faɗi bayan Allah sun faɗa sai kai kai ma suna sauka a zuciyar amma idan ba ka yin wannan aiki dan kana ɗariƙa kawai haka ka ce ai kai ma ɗan ɗariƙa ne saboda ka sai ma ka isa ka duba ka taɓa ɗariƙa kowane iri ka karanta to za a samu matsala dan za a zo wuraren da za su yi inkari za su ce ba haka ba in ma ka ce ƙarya aka yi zuciya na ka rubuta masa in ma ka faɗi dai wani abu makamancin in ma ka fassara masa magana ta ba daidai ba sai na ka ƙa'ida idan za ka duba littafin shi ya rage la'anu ka kwaikwaye shi zance da aiki na kowa ya san yin aiki shi ya rage la'anu.
وطلب مربيا to sannan shi rage la'anu yake kamar shi yin tarbiyya خبيرا نافعا amma ba kowa ba ta ga dama za ta nema ba ka yi maka jiran masanin illolin zuciya wanda ya san illar zuciya kuma ya san maganinta ya san cutar zuciyar kuma ya san maganinta sannan kuma ya zama nasiha ya wa kansa nasiha kamun ya maka ba wai ne ce ka zo ka yi abu ya shi ne ba duk abin da zai ce ka yi sai ya fara yi cikin shi ne ma'anar nasiha mai nasiha da bin Allah ba mai nasiha a mai ke kule ba shi to kai wani gida ba komai sai ka san yadda za a yi ko ba wannan ake magana ba wannan ne ce ka ba Allah shi ma bai san babu ba in ba yi da shi bai san babu ba ya samu Allah ma inda ku yin bada ma inda Allah ba shi in ka gana kukan talauci ba samu Allah ba in an samu Allah man ka talaucin ma shi mutum ma sai manta da kanshi ma balle su balle kai kanka ma sai ka manta ma kana nan ma kuwa kamar wani wani da muka tafi a nan wani ya zo neman shi ce wallahi ni ma shekara arba'in ina neman shayin da masu yawa abu ne da su tsari wani ya zo yana neman shi ya kodi a masallaci ya keka shi ya zo kamar ita yana zikiri sai wani ya zo yana neman shi ke nan sai ya tafi ya zo yana kallon aka nuna mai masallaci aka ce a wani mutum ina nan za ka gaisa masallaci yana ne ya kuɗi ka je shi ne shi ke nan da ya dawo ya ce adam na tambaya yana neman abu ya zido ya ce na ji ana shekara arba'in ne yana neman tare zama masu ba ya ce ta azurka Allah ne ku na ke nema ya ce niwa ya ce niwa sai ka iya faɗa ta sannan za mu haɗu amma ba ka san da ba ka ba daban da kawai ka ga irin wannan akwai rikici
كامل الإرفان to fa ko kuma yi wanda za ka samu da shirin tarbiyya bayan ya zama tarbiyyar ya san illar zuciya kuma ya san maganin ya san mene ne maganin hassada ya san farko ko wanda ke ba hassada ma ne ke sara ne ke janyo ta don ya dace ma ita ya san me ke janyo a ƙarya ya san hanyar da zai yi da kai ka daina yi ya san me yake idan yi girman kai don girman kai su ta ya san me zai yi magance maka ita ya san menene illar gulma menene illar munafunci kuma ya san maganin su bayan shi ya riga ya sha magani ya warke dan wanda bai warke ba zai iya warke da wani ba mutum ne yana kwance dai da lafiya kuma ka zo ne ka ci kana so za ka magani sai ka kwanta mu mutu tare kawai ba shi ke nan ba sai da ka shi ya sa sai wa rabbi Allah bai ta cewa ka nemi sai sai islama maka isban ta maka yanda sai ne yake farko khadira nafiya kani da irfani imaman salihan abubuwan biyar ne duk wanda ne kuma ko shehu ne rika sai ya kaza sai ya kaza ka ce a dawo da shi Ibrahim shi ya sani me yake ga wani wadannan murabiyar kalori shi ne tarbiyya in dai tarbiyyar ruhi take nema dan malamai a addini sun kasu uku akwai shehu ta'alimi akwai shehu salfi akwai shehu salbiyar kai shehu ilmi ma ba uku ba akwai shehu ta'alimi akwai shehu salfi akwai shehu tarbiyya akwai shehu tarbiyya kuma shehu ilmi wannan na farko duk littafin da kake so ka zo ka bude za ka karanta za ka fara maka shi ba matsala ko da yin larabci ne za a warware maka shi sai kira sai ku tsani bai da matsala ka ko da wanda ya zo da littafi zai warware maka shi kuma sai ku tsanci shi lafiyar zuciya shi ne sai ga ya samu ya ba shi izini ya ce na maka izini duk wanda yake san ɗari da ka ba shi shi ba ba karatu shi ba shi kawai ka zo ya sa ma dalila in ka ba a ba ba a da da dalila ba a zuwa ziyara wani wani ne rai ko da kake sai Allah ya sahabbai shi shi yana mazu bi ana girma masu ba a san kawa ana girma mai iyaye ana kula da sallah cikin jama'a ba a karanta jawara sai da kalki sai da alola kayan da ya kaja ya fito gashi kana juna da gawani shi kuma da gawani shi kuma da gawani shi kuma da gawani shi kuma da gawani ka kama gaban shi wannan shi kake cewa shi kake wato shi ne tarbiyya shi kuma shi ne wanda aka yi masa izini ya tarbiyyanci hannunka shi ne ubansa na ma'ana don iyaye shi ne akwai walidin zuhnani akwai walidin zuhani akwai ubanka na jiki wanda ke jefa maka lomar tuwo a makogwaro kake yi ba kake fresh akwai ubanka na ruhi wanda yake tura maka loma zikiri ruhin ka yake haske take samun ilhama daga Allah sura ta iya ruhi ne to amma ba dole ne ya ka mai so sai ka gwada sharuɗin da shi Ibrahim ya zana maka to sannan bayan sai farji akwai sai farjiya shi in ka je ba ilimi zai koya maka ba ba da rika zai baka ba ba tarbiya zai baka ba kallon ka kawai ne ko ka yi bugu da jiya wallahi za ka warka wallahi kallon ko cikin jiya ka ce in ka haɗa ido sai ka dawo daidai kai da kamala kai in ya haɗa ido da kai wallahi sai ka warka in kana cikin sabon Allah ka manta da Allah ko na haɗa ido za ka tuna Allah shi ya kira shi tarbiya shi ya ku ya ku ya samu ƙarfi shi ba magana wani zauna ya ka buɗe littafi ya koya ma ko ka zo in ma zai taɓa ƙabila ne ce ka biyo wani cewa in ka zo ƙabila ne ce ka biyo wani wani shi ba abin da ya ɗauki da duka waɗannan shi kawai su haɗa ido kawai da ka gan wallahi sai ka tuna Allah komi kundin bala da ke cikin duniya suna haɗa ido za ka manta da komai sai Allah kawai ko wannan shi ake ce so sarkin zafi ya kamata a gane wannan malaman addini hudu wanda za ka buɗe littafi da koya maka wanda za ka je ya lakana maka zikiri na lahi da wanda za ka je ya lakana maka zikiri na ikhtiyari da wanda za ka je ka ganshi ka tuna Allah sai da ka ci hudu ne shi ya sa sai wa jallanu yake ka nemi shirin tarbiyya murabbiyan farko su ya zama shi an tarbiyyance shi farko don wanda ba tarbiyyance shi ba ko sai tarbiyyance ni ba farko idan za ka nemi ce ka kai kiwa ce saboda mai kai wa ma kana murabbi ya kuma murabba idan ce ka kai giya ne ba to hajiya ku kai giya ne in ce ka dan tace ne ku kuma dan tace ne ba in magina shi ne ku kuma magina shi ne ba in tarawo ne kuma tarawo ne in sai da ne kwarai abin duniya ne shi ma ne kwarai abin duniya ne ba sai da ka dole sai ma sai ka kuwa ne sai da ka idan kuma kowane sa ya yi tabbatuli ya yi inji dari da bari komai hakkansa ya bai wa Allah to dole shi ma ya zama haka dole ya zama haka sai ka ce rayu ta salawa in ta'i ya ne wani mutum gyaruwar mabiya na duk mai gani da idan zuciya da ya
wanda bai zama muridanta ba bai san kai shi muridanta ba to ba zai kai ma ake ba bai zauna da muridai ba bai haɗu da wahalar shayin shehunai ba shayin shehunai ba su taka shi ba muridai ba su wulakanta shi ba bai taɓa haɗuwa da wani bala'i ba ta domin kawai ka yi wani yaƙi karatu da suka mai kawai amma ba tarbiyya dan ke san kan da wani da ke an yi gaban shi an zauna an haɗu da wulaƙancin matan shehu da wulaƙancin ƴaƴan shehu da wulaƙancin mulkin shehu da wulaƙancin maƙwabtan shehu da wulaƙancin dangin shehu ma duk kowa ya kara to sannan ne wata rana za ka zama abin nema ko zinari da gari ba a sha'awa sai ya sha wuta yayin da aka hako ka ko wani sha'awa sai da ka shi ne tarbiyya wanda zai sha ka zuwa ga Allah sai ka tabbata cewa shi ma ya taba zaunawa gaban wani ya yi kama wani domin wanda bai yi dinka ba sai ba yi dinka ba wai wata rana wani tattara ne ake ba da labarin sa idan ya shigo ake zai karatu ba ne su da amma ko na ɗalibi ya shigo sai aka tashi ko ya kira shi ya kai zo me yasa mu da muka malamai ban nuni ba a tashi amma sai da ka zo sai a tashi ya ce wallahi ni ni ɗin da gaba da sai na tashi shi ya kare ni ma da na zo sai a tashi ya ce o zauna zauna gaskiya ne ni ba na tashi na gaba ba ko da nuni kenan sura ta harka a irin wannan harkokin nan nan ka kyale masu abun su yi abun akwai abubuwan da za ka karanta a littafi kawai sai ka je zariya za a gaya ba a rubuta littafi ba komai ko ba shi rubuta littafi a zariya a wurin hidima a nan ake kai in hidima ta kai hidima ta kai hidima ta ranar shi ne zai gyara so ya maka shi so ya maka magana kawai a kunna shi ke ya sallame ka ba a littafin yau da shawo lokacin kiran ka ya lakana maka wani kiri cewa ne zikirin da ya dace da kai wanda zai gyara zuciya da karatu da duniya da kama Allah shi ne sunan Allah a kaza ka rika wannan kaji shi ke mai rabu yau da gobe kuma na kallon ka zai ta ce ka bar wannan isimin kuma ka koma suna kaza shi ne zai taimake ka zuwa wuri kaza don kowace halara da sunan da zai kai to wanda ya san wannan bai ko san ya za a yi ba ko da kace za ku kwanta wannan murabbiyar khabira ma'anar khabira shi ne wanda idan ka zo gaban shi ka zauna ka mu tambaye ka zuciya ka za ta tona maka asiri a gaban shi shi ne ma'anar khabira masalan illolin zuciya da ka zo gaban shi ka zauna zai shiru kai zuciya ka za ta fara mai ni mashayi ne mazinaci ne eh dan ta ne barawo ne da ina ya masa da kaya ina nan a wuri kaza na yi kaza na yi kaza duk su da gara faɗi kai ka shiru ku san ya ce bai na ji shi ya ce wa kajira shi ne Allah ya ce wa Qur'ani fas'al bi fi kajira in kana neman Allah ya tambaye ne wanda ya kai kar ka nemi wanda ya kai in kana neman Allah ka nemi wanda ya san Allah ba wanda bai kai ba to da ka shi kabiru din da shi hadi shi ne wanda in ka zauna ya gama karanta ka kuma ya san me zai ya zai da kai ya zai ka tana to da ka ba sai kai magana da bakin ka ba saboda ya jaru da ya gama kuma ya san shi sa in ana gudun da tafai yanzu akwai alhu tsari mushi Umar Bani radiyallahu anhu idan mutum ya duba littafin za ka yi mamaki wato abin zai za ka sanar lalle wannan al'amari ko wani abu ne na ƙarfi don abubuwan da ke baiki dubu ne da ɗariya baiki dubu abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza ga kuma ga kuma duk yawon na kasuwa sai ya zaɓa ya kamata a nema sannan shehu ne ya shehu su a cikin kwargema shi kan zai na hafiya sun sun zama jira'a yana cewa sun matsara ila musuli kasiyar wata abatin usuli wa annaha yadraku masalik wa nahjaha marqabatul mahalik كثيرة الهم والسكون جميلة السبوع والبرود وقل ما يجوز عن السير بغير قائد جهاب فيه مهما يكون دليله بصيرا بنا نجاهه ونال خيرا متى يكون دليله بالأكل ألقاه في مخادعة الزبط لا تكون في الطريق دعوات مشيك بغير ساهل القواع كيف يكون لبنس البوت takhaliq dori min qira'at iblis yake tariƙar nan da kake gani wato tana da hanyoyi da yawa na saduwa da Allah shi ki gana jawabin ma'ani ya ce hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta adadin numfashin halitta adadin hanyoyin saduwa da Allah ka so ba ta kuma suna da wahalar shiga matuƙar kana neman Allah ba ka samu wanda ya san hanyar Allah ba za ka halaka a hanyar domin hanyoyi suna da hatsari shi ne shi akwai jabai da yawa akwai kuma mayaudara a cikin hanyar da yawa akwai yan fashi akwai koyaye akwai zafuka sannan akwai ramuka akwai tsayoyi sauraka in baka nemi wanda ya san hanya da shi zai wa kalla ma ya ji da hazu sai kaɗan ne ake samun ma'abucin tafiya zuwa ga Allah kaga ya jira da na na zawo huwa na lahira ya samu tsira ko ya samu alkhairi a cikin dariƙa sai da matuƙar bai samu wanda ya san hanyar ba to zai haɗu da matsala zai haɗu da matsala kuma shi ya ji Allah abin da ya rabi ya ce shi wannan tarbiyya na gaskiya sun kuɗe ake da su ba ya gane ba bayani ba ne zai sa ka gane ko ya tarbiya ba ba ce ba ne zai sa ka gane sun kuɗe ake da shi sai ya sun kuɗe da su ana ka gama zage zagen ka ba su sai wani abu ya haɗa ku ko to sannan ka gane cewa wannan zai ga warkar da shi wannan tarbiya a koyarwa suke ba ta kiran mutane tsoro wani abu ne zai hada ka da su shi kenan kai ka fahimce sau da hanyar Allah hanya ce ta asirin Allah sau da ka masana hanyar su ma kansu asiri ne na Allah shi yasa ya ɓoye kayan to shi yasa shi mu yi wa Allah ya ce wai ta yaya za a ce ya inganta a dalila mutum ya yi da'awar cewa shi shirin dalila ne ba ko ta shaida mai karfi wanda za ta tabbatar da cewa shi shirin dalila ne kaifa ya sirku lizama talbisi takalin su kirin min tsura iblis yaya za a yi ga ma'abocin rikici da rudani ya tsarkake wani daga igiyoyin da shekan ya yi masa da baibayi da shi shi ma ya shiga rikicin shekan kuma a ya samu ne ya kwance shi daga wannan da bai da shi gani mai ya za a ce ya zama ya samu da ya kwance shi sannan zai iya kwance wani sai ya samu wani ya kwance shi sannan zai kwance wani matuƙar a ɗaurai shi to bai ce ya kwance wani sannan ya ce kai ba am kai ba lil a'ruf wa dalili قيادة والهم والهم في المسير يا يا زاعي مكاو كوكما قلبو يدل كايا لي نوي تفوت زاعي كما تفيا لي نوسا مكاو كما قلبو أما أورا من كايا لي نوي كما تفيا لي نوسا لا تجهاو بين الناس أورا من كايا استجفاري دسلاتي لا إله إلا الله يا زاعي لو باين مكاو makawo bai ga jagoransa ba a cikin isu jibari bai ga annabinsa ba a cikin salati bai ga ubangijinsa ba a la ilaha illallah to ya za a iya ɗaukar wannan kayan ne ko ya kai guri ya lara hawo da ubangiji sau da ka dole ya kai hakuri ne koya ma na hausa ko ya koya maka tafsiru ko ya koya maka hadisi ko ya koyar da kai wani abu da iya amma ba ya dauke kai shi da kai har an tsora suka ba wannan ba zai yi ba shi mu biyo shi ba zai yi ba yace am kayfa lillazi ka wajhu an-nafs in qaduhu liman arahu nafsu yaya za a yi ga wanda nafsu ka ta ci shi da yaki ya tseratar da wanda rikici ya masa yawa ta ko ina ya haɗu da rikici shi kuma ga shi nafsu ta riga ta rikice shi wanda ya rinjaye nafsu za sannan ne zai iya tsayar da wani amma wanda nafsu ta yi galaba a kansa bai iya hana ta ƙarya bai iya hana ta munafurci bai iya hana ta hasada bai iya hana ta ƙeta bai iya hana ta ƙulli ta ina ne zai iya tsada wani wani bawa zuwa ga Allah shi kuma wannan hanya dama ma'anar saduwa da Allah ka raba bawa da waɗannan da biyu ai Allah bai maka nisa ba dama kai ne ka raba da shi Allah yana nan tare da kai kowa da kake gani Allah bai rabu da shi ba shi ne ya rabu da Allah har waɗanda ba musulmai ma Allah bai rabu da su ba balle musulmi su ne suka rabu da Allah ba Allah bai rabu da su saboda haka da ka rabu da abin da ya raba ka da Allah sai ka gani a gaban Allah shi yasa babu abin da zai sada ka da Allah kamar zikiri la ilaha illallah azkuruni azkurku ana jami'u man zakara saboda kai mutum ya saba da zikiri shi kenan sai ta kai shi gaban to dai abubuwan da yawa yana cewa kaifa لأعمى أن يقود أعمى أم كيف من جار كتوازن أعمى yace wai ya za a yi makawo ya rike wa makawo dan uwansa sanda yake bi gashi ko ko jahili ya ce zai yi fatawa a rika yi masa tambayoyi a cikin abubuwan da bai sani bai na amsawa dariga ba maganar ba na iya larabci ba ne ba maganar na hadisa littafi kaza ba ne ba wannan ba ne a dariga dariƙan malamai ce dan shi da jani malami ne sai bi ali tamati malami sai bi ibrahim rayyan sai islam ne mai in ka duba shigar kullun zakiya bi da baqatil marufiya ba kan dariya ba ne yayi dan da rike gani amma ya kawo sai bi ibrahim rayyan kuma almajin sun tijari amma yana daga cikin manyan manyan bujiman ku da mazabar malikiya su ne manyan shehunan musulunci a duniya ga shi umar lufi ga shi ibrahim kaula sai da ka ɗariƙa ce dama ta malamai amma kar ka ɗauka a shi kenan kawai in na tara ilimi shi kenan zai ce min komai zan ne ka ba ɗariƙa in zartar da komai ba zai yi ba kuma a dole sai ka yi waɗanda suka yi har sai ibrahim yana yin rantsuwa yana ta wallahi ma aflaha man aflaha illa bi tsoron man aflaha yake bari ku dinarin da muku da Allah wanda kira bauta bai rabauta ba sai ne bai kira iya abota shi wanda suka rabauta dole sai ka ji abin da kake kyama ko kuma kake gani kamar kaskanci ne sai ka yi wannan hidimar dole ne sai ka ne ka yi ba wai tsoron suna bautar da almajirai ba ne ba bautar da su suke ba suna so su karba daga inda suke karba ne malami idan ka zo zai koya maka ilimi zai koya maka ilimi zai koya maka abin da Allah ya sanar da shi zai karanta maka abin da yake idan ka zo wurin su zai ko zo mu je ka ga inda nake ɗebowa shi ne bambanci shi yasa ake wannan hidima wannan hidima da yake yi ba ana rike birge bane a wai ana so a kai su inda ake ɗebowa ne kuma su ɗebo da kansu shi ne dalili ba su za su karatu su tashi ba a su zo su zauna wata yanki abu su siyar jiyar la'anu da shi balar da jira a tanka gidan maulan shi a ce suna hidima ana karatu suna ɗiba ruwa sai wata rana wani almajiri ya tare su sai kai ka taso tun daga yarwa kai tun daga jega kun zo ko kusan komai ba kun zo kun rage kamar kun mu kowa sai sai yi wai ku ku ne ke bane ku ne ɗaya ruwa ku ne ba ku ma gida zan ku jahile ku san komai ba yau kuma wai ku yi hudu ba kamar kun mu kowa sai sai yi ba su kula sai su kauce maulan shi a ce kuna sama bene amma duk abin da ake a ƙasa ya ji saboda kabiru yana daga cikin kabiran nata kani da irfani da suka zo suka je ruwan nan su yi sa aka kira su ce su hawo sama da suka hawo sama sai ce malam balarin malam ahmad yarwa na ga abin da aka gaya muku an ce kun zo kuna bauta a nan kun ji ku yi karatu ko kuna yin dani wallahi duk wanda ya karatu a nan wurin sai ya ji ya nemi albarka ko kowaye to sai ba ka yi kai sai da kai sai bala da ga a kaula an waye gari za a sallace Ibrahim radiyallahu anhu ya tura su gaba ce sai sai ya salla har yanzu akwai kayayyakin da akwai rawani ba da shi ya ba lokacin da aka rubuta goran faila wannan da aka rubuta dinnan wannan da ake karanta ana karanta shi yana rangaji haka da hausa kuma ake sai wani balarabe da aka kare sai ko shi a sai sai ya karbi littafin ya bi kowane bai ya taba da hannu sannan ya tumbanci littafin ya nika sai wani balarabe ya ce shi shi na ga ta ka ji daɗin wannan waka da aka yi ina so ka yi izini wanda ya wannan wakan a karanta min ne kuma in juya ta da larabci in dinga karantawa ce da ni na fi ta haka da hausa din nan a tun ga yi ita da hausa din na fi ta haka wannan goron bai to suka samu kudin nan da ya ƙare hidima sai da ta kai shi shi Ibrahim radiyallahu anhu ya rubuta masa a rubuce duk wanda ya ganka ranar juma'a ko litinin dan aljanna ne ba ya ba hukuma kuma hidima ne sai da abin da ba a so lalata shi da kurum ka zo ka fashe da Allah ka yi a ƙarƙa aikata abin da ka ga dama ka dinga aikata abubuwan da an hana amma matukar ka kyautata ibadunka ka kyautata umarni dukkan abin da aka faɗi kana yi abin da aka hana ka bari abin da aka tambaye ka wanda baka sani ka faɗi baka sani ba ba illa ba ban sani ba faɗin ban sani ba ma har ne ne abin da ka sani kai magana a kai sai da ka in ka tafi a haka za ka rabota da abin da ake rabota da shi a cikin ɗari sai da kalle mu kiyaye mu gane wannan da kyau shi yasa shi shi malamin bin Abdullahu ya kawo wannan yake lalle a kiyaye kar ya zama yace kaifa liman kuliya bil butani da'awahu qurba hasratin mannani ya za'i da mutum da aka yi tarafi da kazafi ya zauna yi tare da ma'ayi yau ko kariya ya ce wani ya tare bayan zuwa ga Allah shi mutum ya ce ya za'a kai ba liman kuliya bil butani da'awa qurba hadratul mannan ya za a yi mutum da aka jarabce da botani kazafi zai iya zama ya dauko babbar ƙarya ne da'awar wani yana kai jan bayi zuwa ga halar kusanci ubangiji yake shehu man asara huwa hawahu an yi mutum da shirin ila maulahu yaya wanda ya san zuciyar shi ta ci shi da yaki zai iya sada wani zuwa ga ubangiji ai sai wanda ya fassara zuciya shi ne zai zama shehin gari ka so da ka abin akwai ya ba ni hakuri mu zama mu yi ma ta da yaji a ce mu zama shehu wannan duka abubuwan da ake gani muna yi da muna muzakara ne da yan uwan mu masoya muridai ba wani abu ne duk wannan abu da ake gani muna yi muna yi muna muzakara ne muna tattaunawa da yan uwan mu a cikin abin da ijaje ne ba mu zauna da mu wani abu daban ba sannan yana gudu na cewa kai ba liman jamara hu hukun tuna an yi siyar da yadda ka asatul hana yaya zai yiwu ga wanda son zuciya ya lullaba idan zuciyar shi ya shayar da wani gidauniyar halawa abin sannan da ake sha na sauki a cikin fadan Allah wanda kan zuciya ya yi da zuciya shi ya za ya ɗauko wannan kofi a ina ma zai yi inda kofi ne balle abun kan balle ya tura mu ne kwamfada balle ya zurfi balle ya zurfa balle in ya zama an zurfa ta yi kalma ka ta ta ga lokaci sai da zama da bai san majani da bane illa an nasara jilurun al-azizu ala azwajihi yajidu al-aql farkon da mai shi Ibrahim sai ne sa karin ta da kai rigarsa ana sayyidul majani sau da lokacin zikiri ake cewa to sai a kaura a mai zar da ta ga sunan mahaukata ɗan zikiri ga sunan mahaukata sai shi ne sa aka rubuta masa da shi rigar ni in dai zikiri a wani to ni ne shugaban mahaukata dan a duniya yau ba wanda ya fi da kudin la ilaha illallah ni na kowa zikiri yau sai na kai ne shugaban mahaukata to da ka yanwa a tsaya a bi wannan umarni da shewar Allah ta'ala a yayi sannan yana cewa kai ba limu salad da hukki shurat an yuriya da kai da burukan hadrat yaya za a yi ga mutumin da aka jarabtu da san a kai sai shura wanda shi bukatar shi kawai a kai yaya zai yi nuna ma wani wasiyar halara shi ma wasiyar ma su ne kake wasiyar ita ce fa a farkon badanawar maraji ke ne kake wasiyar ita ce gwamnati bai da ita ce hakika muhammadiya ita ce kurciyar nan da shi ke faɗa ko ta jirgin mulka wannan wanke da kake ji ana wuce a farko wannan ita ce kalam da ala ita ce abin da annabi ke nufi da magana da yake jiya da na jaye awwal ma khalaq Allahu al-qalam awwal ma khalaq Allahu al-aqala awwal ma khalaq Allahu ruha nabiyika ya jaji to ita ce a farkon badana wal maradi al maut a farkon rashin ajiyarsu bayyana hakika muhammadiyya ba za ita ce ta bayyana nawar marabi a cikin rabi abu da haɗari ya kuma ce shi ibrahim ke nan wai ke wani irin manzo Allah ko ga shi ta buga a zuciya shi ne ma'ana bayan ko ya wato a gida ta dun madina ko gidaje mai sakkwana ko menene wannan larabci kenan amma istilahi ko ba yi abin da shi yake yi manzo Allah ya yi ya ya ya ya ya wulla wato ma'ana ya bayyana a zuciyar shi manzo Allah ya bayyana a cikin zuciyar shi ne ma'ana a bar umbada na wal maradi yalmau to sahabban maradi yalmau farko yalmau ka kaddara ne wani mutum ya yi da manzo Allah ya yi masa tajalli ya bayyana sai kuka إذا نظروا نهري أكتشف أدمي وإن قبلوا أرسلت جميع مثلك يا يا نادى المدينة إذا كسامي إذا سئل جنتي إن إذا زلت لك بات كان هالي لنكت da na ga sun danyi bacci sun shiru haɓa sai ka ga hawaye ya zo kai ka ce ruwan sama sau da halin da nake ciki wata irin wuta ce ta wannan walciya ba a iya tuya duk wanda aka warka masa ba zai tsaya ba to shi yasa sai mu jiwa Abdullah ne shi ya za a yi wanda aka jarabce da kan shuhura san a kai shi zai iya nuna ma wani walƙiyar walƙiyar halama kai da neman takabburin fi kalbihi an yi ulimar kera hukuma rabbi yaya za a yi mutum da takabburanci girman kai ya cika zuciya shi zai iya nuna ma wani haƙoƙin ubangiji bayan girman kai ya cika shi yace kai ba لمن سوى بقلبه الحسد أن يجذب الخير مهبط الأمر يا يا داعي ga mutumin da hassada ce tabbata a tsatsakin zuciyar bai da aiki shi hassada ya iya shan wani ya nuna mai halar ahadiya tuna shi ma bai ga wahidiya ba bai ahadiya domin hassada ba za ta bari ya ga wahidiya ba sai ya iya ganin wahidiya ne ga ahadiya to kuma idan mun yi zo a hadiya ne ne to haka da ko bala ku bari a ga hadiya ba balle a ko muridi gaban a hadiya a aje yace kai ba liman alal hudud ya hakidu fakalin kalli man arawal hasadu yaya za a yi ga wato ta yaya zai yi ga wanda yake kulle mutane akan kwaɗayin abin duniya an raba kuɗi ba ba shi yana jin haushi yana jin haushin mutane yaya irin wannan zai yi ya zama shehin jarida har ma ya ce tsarkake zuciyar wani daga dahaibar iblis ai sai ka zama da inda abin duniya ne don baka samu ba ba matsala sannan za ka zama shehin jarida in dai akan abin duniya ne ba za a san faɗa da kai ba in ka ga ana faɗa da kai akan lahira amma ba akan duniya ba in dai akan abin duniya ne a ci ba matsala kowa ma ya samu abin da na samu a gina gidaje a hanyar motoci a cikaci ba matsala sai yi da bukatar ta ne a tabi da Allah sannan ya ce kai ba liman na ya tafi da sunna an yi surar gairar jirgin jiya ya za a yi ga mutumin da baya bai sunna annabi sannan wani ya kawatar wa wani wani ya daina bin bidi'a saboda ka so da rika sai ya zama akan sunnar manzo Allah ya in bai zama akan sunna ba to bai isa ba ya ce wani ne da biya sai ya tafi akan sunna ko ne ne sun ga sunna a gidan shi sun ga sunna a cikin almajiransa a cikin ƴaƴansa a cikin ayyukansa sannan ne ba su yin koyi amma idan ya zama shi ne yi sunna annabi ba ba zai iya tsawatar ma wani ba ya ce ya bar biya ba yace kai da limani hukmu shiwaji ba da yi an yi biyar gairar ina a halihi yaya za a yi ga mutumin da san wani Allah ya tabbata a zuciyarsa zai ɗauke ma wani lullubin halinsa duk mutum da kaga ya zo gaban shi ya ce ina son in san Allah wani misalin da ya lullube zuciyarsa yana cikin Allah ya ce a ɗauke mai to yaya za a yi wanda shi kanshi wani Allah yana zuciya zai ɗauke ma wani wannan gida dole sai ya zama kai zuciya ka ba kowa sai Allah sannan ne za ta yi ɗauke ma wani ka hijabin da zai sada ni in ji shi mutum yau to ƙarshe ce hazan da zai da karfi ta fazilhu wa kullu man kadidda fazilhu wannan abin da na gaya maka akan shehunai ka kiyaye karka yadda da shehin da bai cika wannan abin da na faɗi ba yace kuma duk wani sirri da ka jato shi shehi na dalila ka auna shi da ma'auni ka gani haka yake yanda muka gana wannan haka yake sannan ka bi yace إذ الطريق بنيت وشيدت على قواعد الأصول قيدت إذ الطريق الأخذ بالإيتياد من غير تفريط ولا إبراج لذلك كان المسلم قيمة على سنن خير العالمين المعتلى domin ɗariƙa an gina ta ne an kafa harsashin gininta a bisa cikacikan wato musulunci wato a kan shari'a aka gina ɗariƙa saboda babu yadda za a yi mutumin da yake saba wa shari'a ya iya zama jagora a cikin ɗariƙa sannan a ce yana jan bayi zuwa ga domin ɗariƙa tana so ka yi riko da dukkan abin da aka ce sharaɗi ne doka ne babu kaskanci babu takaci saboda ka ɗariƙa ta zama musulki ya abin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine biyayyen halitta wannan shine abin da wato fassara wannan baiti da shi ya ga mu wato murabiyan kalmi shirin tarbiya khabiran masalan illolin hukwa nafiyan mai nasiha da bin Allah kamil irbani da zanna ya san Allah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin ya san shi a nasutu ya san shi a malakutu ya san shi a tabarutu ya san shi a lahutu ya san shi a harutu ya san Allah a talauci ya san Allah a wadata ya san Allah a lafiya ya san Allah a rashin lafiya ya san Allah a cikin akwai ya san Allah a cikin babu wanda ya san Allah al'awwal da sun san akhir ba ba zai isa da ba zuwa ga Allah wanda ya san Allah azzani bai san sa al-batin ba ba zai isa da ba zuwa ga Allah ko kuma ya san Allah al-batin ne amma Allah ba azzani ba to shi ma ba zai ga shi wanda ya da huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin sannan ne zai isa da ba zuwa ga Allah shi yasa yake kamil irfani ma'anar kamil irfani يا سن الله إسلام وإيمان وإنسان شريعة وطريقة وحقيقة عبود عبادة وعبودية وعبودة يا سن الله أمسلم يا سن الله إيمان يا سن الله إنسان وكمل بذيكيا جنبا وغلقا يزم بايا تستوتا وأكتن أمر من من الله صلى الله عليه وسلم شيني معنى كانوا إرهام سنوهم إماما ya zama jagora ne ya zama jagora ma'anin imaman shi ne wanda saboda ƙarfinsa da biyayyarsa ga Allah da kun sunnar annabi da cin halin da yake idan ya zo zai sallah ya ce Allahu akbar saboda ƙarfin zuciyarsa har mala'iku suna sakkowa don su shi shi ne ma'anin imaman shi ake kira imamun sama'a shi za ka ce gani ake ta al-imam Ali bin Abi Talib al-imam Ibn al-Abi al-imam Ja'far al-Sadiq al-imam wa al-imam duk imaman nan da kake سيدنا أبو بكر إمام لي سيدنا عمر إمام لي سيدنا عثمان إمام لي سيدنا علي إمام لي sahabban mai zalla sallallahu alaihi wasallam imamai sun san Allah islaman imanin insani sun san Allah shari'atar wa dariqatar wa haqiqatar wani da rusa akwai dariqa ne ya rusa ba haka ake yi ba abin da nake yi in na tambaye ka nake yin sahabi zai ce ba za ka ce yana yi mana sahabi zai yi salatin Allah za ka ce yana yi na ce ko in ba ila yana za ka ce yana yi ko ai ana gare da ni ba wannan shi ne dari kai wanda mutum da wani sai dauka wa dari da maulidi ko mandiri ko menene wane ne duk ba wannan ma'anar dari da istighfarin salati la ilaha illa Allah ke kuma ko sunna annabi shi ne ainihin shari'a shi sa karka ga wani yari ya saba wa sunna annabi ko ya dariga ce a dariga ta ka suna kan sunna annabi sai za ka mu gane wannan shi ne ma'anar imamin salihan ya zama mutum ce karka ga ta